ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على الدوام ya jama'atal muslimin uhayyikum bi tahiyyatil islamiyya mun gode wa Allah wadda ya sake kaddara dawowar mu na karatun manhajul muslim a yau alhamis ashirin da biyu ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan bakwai julai kenan dubu biyu da ashirin da biyar mun yi magana akan abun da ya shafi tsarki da kuma ɗaharatu baɗiniya da ɗaharatu zahiriya to yanzu yau za mu shiga fasali na biyu faslu sani آداب قضاء الحاجة لدبي نبيا بقاتا دان أدم akwai yadda ake so shi mutum ya biya bukatansa ba wai yadda mutum yake so ba saboda musulmi ko a ina yake ana bukata ya kasance ina da tsarki kowane lokaci ba wai sai lokacin da zai yi sallah kawai ba a'a ko yaushe ma kana da tsarki abun da ake bukata kenan to amma tsarkin akwai yadda ake yin sa kuma akwai ladubban yin sa don idan watakila ma baka san irin waɗannan ba abubuwan da ake so ka sani to watakila ma za ka yi wannan tsarkin naka ko kuma ka biya bukatanka na ɗan adam ɗin wannan najasan sai ya shafi jikinka ko jikinka ko tufarka to kaga kai mai ibada ne kuma ana neman ka da kullum ka kasance kana da tsarki to watakila idan baka sani ba to sai ya zama damuwa sannan kuma manzon Allah ya ce ba za a karbi sallar ɗayanku ba sai in yana da tsarki to shi yasa sai aka kawo wannan fasali bayan an yi magana akan ruwa da najasa to yanzu fasali na biyu adabu qaba'il hajati la dubbai na biyan bukata na ɗan adam to wafihi salasa mawat don haka akwai madda uku a cikinsa madda ta farko fi ma yambangi ƙablar taƙalli ana so a sanar da mutum abin da ya kamata ya yi kamun ma ya shiga banɗaki saboda bayan ɗaki wuri ne mai najasa wuri ne kuma na zaman aljani to ya idan ka shiga banɗakin ba tare da wani shiri ba sai ka je an mare ka ya sha faruwa eh ya sha faruwa mm. a nastin den a nanaɓe wafi ma marawo ka gani to shine aka ce ga abin da ya kamata ƙablar takalli kamun ma mutum ya je ya biya buƙatansa na ɗan adam wa kuwa shine na ɗaya idan mutum yana so ya biya buƙatansa na ɗan adam an yadluba maqanan kaliyan minan nasi ba'idan an anzarihim lallai mutum ya nemi wuri keɓancecce kuma kaɗaicecce ba wa inda mutane suke tare ba ai kaga biyan bukatan dan adam ba zai yi a wurin ba ai inda aka haɗu da yawa ta ina za ka yi ka biya bukatanka sai ce ba'idan an an zarihim bayan ba kowa a inda za ka je ka biya bukatan kaɗin nan zamanto ina da nisa daga ganinsu kada su ga maka kenan kada su ji maka ko a gona ne yanzu ka kai ƙyan barema ko ka je gayya ko da yaranka ko da wani ma ma'aikacinka ɗan ƙwadagonka to in za ka biya buƙatanka na ɗan adam ba wai nan cikin gona kusa da shi za ka yi ba sai ka yi nisa inda ba zai ji ka ba ba zai ganka ba to shine ya ce an yadluba makanan kaliyan minan nasi ba'idan an an zarihim e, ya nemi wuri wanda yake keɓancecce ne wofincaccen wuri ne daga mutane kuma ina da nisa daga wato ganinsu don haka ba za su ji maka ba ba za su ga maka ba me yasa limaru ya saboda abin da aka ruwaito annan nabiya sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya gazance idza arada albaraza idan yana so ya biya bukatansa na dan adam an dalaka sai ya tafi hatta la yarahu ahadun har sai in ba wanda yake kallonsa a can zai je ya biya bukatarsa na dan adam kuma kullum muna karantawa ka gani Allah kuma ya ba da shaida laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir haqiqa wallahi tallahi ababen koyi kyawawa sun kasance a gare ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azimin lallai kai kana nan kan wasu ɗabi'u masu daraja wanda duk wanda ya koyi da kai to ya zama na Allah Allah ya zama nasa to kaga idan zai biya bukatansa na ɗan adam nisa yake sai ya tafi inda ba a ji masa ba a ga masa sai biya bukatansa na ɗan adam saboda haka abun da ake nema kenan to duk da cewa ba mu da wadata kuma ga yadda gidajenmu suke ga wani gida matsatse ne ka gani ga gida a cike ga banɗakin ma ga yadda ike domin abin da kake ciki wani yana ji maka yana, yana abun nan sauraronka ko da ba zai ga maka ba dai zai saurara ka ko ba haka ba saboda haka in har akwai yadda za a yi ka samu yalwataccen fili to shine abun bukata saboda irin wannan kar wani ya ji maka kar wani ya ga maka amma musamman in a daji ne kai nisa kada wani ya ji maka kada wani ya ga maka a gani shi yasa su a al'adar larabawa ba sa ma abun nan a gida ba sa yin irin bandaki a gida larabawan da ba su sani ba ba san ban daki a gida ba mutum yana da bukata sai fita ya tafi daji abunsa da yake lokacin ba jama'a sosai kamar yanzu a gani yanzu duniya ta riga ta haɗe ta zama wuri ne ga ta cure ta zama ƙauye guda ɗaya ko ba haka ba ka duba yanzu noma abin da za ka ci ma sai kana da kuɗi gona kawai a baka ka yi noma ba sayar maka ya kai ma ana karban dubu ɗari biyar to me kasan me ka sani za ka faɗa kaga sai dai mu ce Allah ya sauwaƙe to wannan kenan shine na farko abin da ake nema na biyu Allah ya kula ma'ahu ma fihi zikirullahi ta'ala kada mutum ya shiga da duk wani abin da sunan Allah ike kansa tare da shi cikin banɗaki. in dai akwai sunan Allah a jikin wannan abun ko fefa ko zobe to karka shiga da shi banɗaki duk dai wani abun da sunan Allah yake kai ƙafir da shi ka ajiye daga aljihunka ko ka ba wani ya riƙe maka sai ka shiga wato banɗaki abun da ake so kenan kamun ka shiga banɗaki duk wani abin da ka sani akwai sunan Allah a jikinsa ka gane to kar ka shiga banɗaki da shi kowane irin abu limaru ya saboda abin saboda abin da aka ruwaito annahu sallallahu alaihi wasallam labisa qatiman naqshuhu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana saye da wani zobe amma rubutunsa ka gane naqshuhu shine rubutunsa kamar yadda malamai suke fada al'ilmu fi shingari ka naqshu fil hajar ko? To shi ne ce naqshuhu rubutunsa, ka gani? Muhammadu Rasulullah ne, sallallahu Alaihi wasallam. Don haka, wa kana iza da kalar kala wa zahu, ya kasance idan zai shiga banɗaki sai ya cire ya ajiye. saboda me saboda akwai Muhammadu Rasulullah akan wannan zobe saboda haka kai ma idan akwai zobe wanda sunan Allah yake kai za ga wani akwai carbi ma za ga akwai Allahu akwai Muhammadu to duk irin wannan bai kamata ka shiga banɗaki da su shi ba ko akwai wani paper ka gani wanda kai rubutun Arabiya saboda girmama wannan rubutu na Arabiya ka gani sai ka cire ka ajiye ka gani to duk dai abin da sunan Allah yake kansa to ka cire ka ajiye amma yanzu wani zai iya cewa yanzu yaya handset kuma ko ba haka ba e, kamar yadda hukuncinsa yake shiga ni a nawa e, e, nazari shiga ban ɗaki da handset ma hatsari ne wani lokaci za ka shiga ban ɗakin nan baka san yadda za ka shiga ba ma sai mama wakati mana ɓilla da sosai ka zo ka fara ka gani dewa hansin nasu yana fadawa ma cikin shadda ai ko ba haka ba to wani ma har ga an fasa shadda ba san sanda aka ɗauko diga aka fasa ba ka gani to to ka ji ai to irin wannan ka ajiye handset naka kai ko ba ma idan ka ɗauka wannan handset ɗin kaman ƙur'ani ne ba to ba za ka shiga da shi ba tunda akwai ƙur'ani a ciki amma in ka ɗauka handset ne kawai za ka shiga da shi don hukuncin da mai lalariyai e, mai abin nan e, mai iziya ya yi ko ba haka ba ga jakarka ka ɗauki alƙura'ani ka sa a tsakiya za ka yi tafiya in an ce sai da alwala ake taba alƙura'ani ko to in boron nan ka ɗauka wannan jakar naka ƙura'anin ne ka ɗauka dole sai da alwala in kuma boron kayanka ne kawai ko baka da alwala to shine hukuncin wannan wannan fa muna maganan kamun ka shiga banɗaki ne abinda ake so ka yi na farko muka ce ka yi nisa da mutane kar su ga maka kada su ji maka na biyu duk abinda ka sani akwai sunan Allah tare da kai shin takarda ne zobe ne ka gani duk dai wani abin da ka sani akwai sunan Allah ka cire ka ajiye kamun ka shiga saboda me manzon Allah yana yakan sa zobe wanda rubutunsa kuma Muhammadu Rasulullah ne amma idan zai shiga banɗaki yakan cire ya ajiye to kai kuma me ya kamata ka yi a sai kai ma sai ka cire ka ajiye na to wannan kenan na uku أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول إلى الخلاء lallai ya gabatar da ƙafansa na hagu a yayin shiga banɗaki don musulunci ya koya mana kome ba wai kowane ƙafa kawai ka jefa wanda ya riga shiga banɗakin kawai ya shiga ba masallaci da ƙafan dama in gidanka za ka shiga da ƙafan dama in za ka fita daga gidanka da ƙafan dama duk musulunci ya koya mana wannan To amma banɗaki in za ka shiga da ƙafan hagu za ka fara. In za ka fita ne sai ka fara jefa ƙafan dama. Kaga musulunci ya koya mana ladabi kenan. Ka gani? Don ana son ka zama fa ashabul yamin din nan. Daga duniya har lahira. Ka gani? Shi yasa za ka je in musulmi ya mutu sai a ce ya kwanta dama. Ka gani? saboda mai in ka je ka ga yadda ake kwantar da mutum ai akan hannunsa na dama ya kwanta ana so a lahiran ma ka zama daga cikin mutanen ashabul yamini hannun dama ne ka gani akwai ashabul shimali ai ba za ka taba ji an yi maganar su ba don an sani mutanen wuta ne amma kai kome za ka yi kafara da dama ka gani in za ka karbi abu ma da dama in za ka ba wa mutum abu ma da dama amma abun da ya kama tsarki shiga banɗaki to wannan sai da hagu a gani duk wani abu ana son ka rinka yi da abun nan dama kamun ka sa hannun hagu ka gani saboda ne saboda alfalu ne ka gani shi yasa in mutum ya mutu ma za ka ga ta hannun dama don in ka tashi ma ranar tashi alkiyama ka zama daga cikin mutanen hannun dama dan aljanna kenan ka gani shi yasa komai ake so musulmi ya fara da hannun dama ko wani abu ne ya sami mutum sai kai wallahi na tashi da kafar hagu ka gani wato ba, ba, ba sa'a kenan ya fada cikin wani bala'i kenan ko amma kai yau na tashi da kafar dama wallahi eh abu yayi kyau wallahi a gani to haka ake so musulmi daga duniya har lahira ka gani ka zama ashabul yamini din komai zaka fara sai ka fara da dama amma shiga ban daki kafan hagu ake fara jefawa a yayin shiga zuwa bayan daki in dai zaka shiga daga bakin kofa kafan hagu zaka sawa hankali sai a fita ne za ka sa wa ƙafar damu hankali sai ka ce kuma bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal qaba'is kamun ka shiga banɗaki bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal qaba'is ka gani don manzon Allah yana cewa sitiru ma baina uyunul jinni wa bani adama zikirullahi ta'ala shamakin da ke tsakanin idanun aljani da ɗan adam in ya shiga banɗaki shine ambaton Allah in ka shiga banɗaki ka ce bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal kaba'is ka makantar da aljani har ka fita ba za su ganka ba balle su yi maka abu ne ka gani amma idan ka shiga baka ce bismillah ba duk abun da kake suna ganin ka ka gani za ka iya jin an mare ka baka san me waye mare ka ba kana ganin su ne su suke ganin ka ka gani har aljanin ma da kansu suna cewa ai suna makantar da mu in suna shiga banɗaki da meye ka gani wata tsohuwar aljana ka gani cewa da bismillahi eh haka ta ce to don haka idan ba mu iya wannan karatun shiga banɗaki ba ma mu koya bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal kubusi wal kaba'is sai ka sa kafan hagu sai ka shiga abinka har ka fita ba abin da zai same ka cikin ikon Allah da yardansa don manzon Allah ne ya koya mana yanda za mu yi mu shiga don irin wuraren nan wurare ne na masifa kaga juji inda kaga juji duka to wurin aljani ne kaga ne bakin rijiya wurin wanke-wanke gida a gina shi a gama yana nan a watsa ba a sa kowa ba aljani ka gina ba ko katanga ya tsage a gidanka ka bari ka sama musu wajen zuwa su shiga ka gani duk inda dotti yake to za ka samu aljani suna wajen to a wannan lokaci kamar bakin rijiya wajen wanke-wanke inda ake cewa laifin ɗanko to za ka taka ɗansu su kuma ba za su bari ba suna ɗaukan fansa ka gani to saboda haka irin waɗannan duk abin da za ka yi ka fara da bismillah ko ruwa za ka ɗiba a rijiya in ka je za ka jefa guga ka ce bismillahi ka fara ɗiba ruwanka ba abin da zai samu kai ko a famfo dan karka ce ai famfo ba rijiya ba ne famfo rijiya ne mai zurfi wallahi ka taka aljani ka gani to mu san da wannan don haka ka gabatar da ƙafanka na hagu a yayin shiga banɗaki ka koya wa yaranka wannan karatun ka gani in za su shiga banɗakin kuma da wace ƙafa za su fara da ƙafan hagu in za su fita da mai da ƙafan dama yaya ake karatun bismillahi allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is in yaro ya saba da wannan in ya tashi da shi ba baka da damuwa dole ne ka koya wa iyalinka ka koya wa ƴaƴanka kai ma in baka iya baka nemi sani wannan duka baka mun ka shiga banɗaki ne amma in ka zo za ka shiga yadda ka ga dama fa to duk abin da ya same ka wallahi kai ka nema don musulunci ka ya riga ya koya maka ga yadda za ka yi ka shiga to wannan limaru ya saboda abin da aka ruwaito limaru ya bukhari saboda abin da bukhari ya ruwaito annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu zalik annabi ya kasance yana fadar haka bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal qaba'is a gani ai aljani akwai maza da mata ai eh a gani khubusi da qaba'is a gani mata da maza yadda muke nan haka aljani suke sun fi mu yawa ma a gani sun ninka mu ma so goma su aljani a gani sai dai kawai kai ba za ka iya ganin su ba amma su suna ganin ka baka da zaiban ido da zai gansu amma su suna ganin ka to wannan kenan to na hudu fa Allah ya rufa a saubahu hatta yadnuwa min al'arbi kada kawai mutum zai biya bukatansa gashi bai san ma ana nisa da mutane kada su ji maka ba kada su ga maka kana zuwa kawai sai ka daga riga dama ga yadda rigan yake ka gane in ka daga kan ba ka nuna musu ba kaga bai yi ba shi ne ce kada ya daga rigansa tufarsa hata ya nuna mina sai ya zo kusa kusa da ƙasa don kada a ga masa asirinsa ka gane gashi baka yi nisa da mutanen ba ka gani gashi kuma ka daga riganka kai komai tsawon rigan ma inda za ka daga shi kan ba shi kenan ba in za ka faɗi ba nauyi ya ko ba haka ba to shi kenan don haka kar mutum ya daga tufansa har ya zo kusa sai ya zo kusa kusa da ƙasa sitiran li auratihil ma'muru bi shar'a saboda saboda ya boye wannan al'auran nasa wanda aka umurce shi a shari'ance da ya ɓoye. Don an ce la'anallahu naziru wa manzuru ilai, Allah ya la'ani wanda ya gani da wanda aka ga masa. ka gani in kai kai kosin na a gani fa eh to saboda haka sai a kiyaye wannan ba wai kawai don kana jin wani damuwa kawai sai ka sake wando ba kana tsaye shikenan kaga abu ya bace eh kai ka zo wai ka ka zo ka gama ka zo kana zaune a cikin mutane baka san suna kallon ka tsirara ba to me kai hmm to kaga bai yi ba to saboda haka sai mu fahimci wannan na biyar Allah ya jilisa lil ghaid aw al bawl kada ya zauna saboda yin salka ko kuma bawali shine fitsari mustaqbilal qiblati in adaji ne yana mai fiskantar alqibla yanzu daji ka akwai kyaure ne eh ai babu ko eh eh to sai ka zo ka tsuguna kai kana fiskantar gabar ka je gona a yayin da kake biyan bukatanka ba a son haka ko kuma ka bata baya au mustabbiraha ko kuma ka bawa alƙibla baya mana ka fiskanci yamma kenan ko ba a son haka ha kudu ko arewa amma su mutanen madina su kuma gabar ko yamma don madina tana arewa da makka ne saboda haka alƙiblan madina mu ba ga gabar ba su kuma kudu suke kalluwa in suna sallah ka gani mutanen madina a gani arewa da makka madina yake to saboda haka kar ya fiskanci gabar shine alƙibla ko ya bawa alƙibla kuma baya liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam la tastaqbilu alqiblata wa la tastadbiruha kada ku fiskanci alƙibla kada ku bata baya bingaidin au bawalin da bahaya ko kuma da bawali amma sai malamai nan kusa cikin iziya suka ce ya in an zagaya banɗakin ai akwai ai za ka iya fiskanta ko ba za ka iya ba wasu ka ce za ka iya wasu ka ce ah hukuncin yana nan daram ka gani? wasu kuma suka ce a idan dai an riga an kewaye shi ba damuwa amma in dai yana nan open body ne to karka fuskanci alƙibla ko ka ba wa alƙibla baya to wannan kenan to na shida Allah ya ji lisalin ga'idin au baulin kada mutum ya zauna saboda bahaya ko bawali fi zillin nasi a ƙarƙashin inuwan mutane wara waɗa ba gaje ka gani don yanzu haka mostly aga idan ka sammaka duk iya sammakonka in ka tafi kana tafiya gona za ka tawar da wani a tsakiyar hanya ya riga ka ya zo ya har ya tsuguna ya yi wannan salka ya tafi abinsa ranka ba zai ɓaci ba wani ma sai ka zo ka taka ko da mashin ita yaya waina ya yi maka tabak ka gani? to an hana to kada ya zauna saboda yin bahaya ko bawali a ƙarƙashin inuwan da mutane suke zuwa su yada zango in gona ina da nisa za ga akwai watakila zangon da ake zuwa a huta ko a yi sallah sannan a tashi a sake nausawa ko ba haka ba to sai ka je inda mutane suke zuwa duk wanda ya taso daga gona za ka zo ga ya tsaya a nan ya huta sai mutum kawai ya zo ya yi bahaya a wannan wurin to idan mutum ya zo ya ga ka ɓata masa rai fa idan ya ce kai Allah ya la'ani wanda ya yi wannan abun fa to Allah ya la'ane ka saboda mai saboda ƙarƙashi ne na inuwa inda mutane suke zama ka ɓata wa mutum rai ka baƙanta masa rai don haka bayi da kyau au ɗariƙihim ko hanyarsu daga hanyar gona tsakiya mutum zai ko me yake nufi da haka ne sai Allah ka gane duk iya iya sammakonka ya riga ka kuma fa ba da wani abu ya riga ka ba da zuwa ya yi wannan bahayan kawai dai da shi ya riga ka to wannan kenan to ba kyau kada ya yi haka in dai ka san wannan muta, hanyar mutane suna bi ko su je su ɗebi ruwa a kwari to karkai komai a wannan hanyar ka zo kawai ka wuce an yadda amma ka tsuguna ka yi bahaya ko kuma ka yi bawali ka gani ko a ƙarƙashin inuwan da mutane suke zuwa su yada zango su huta to baka kyauta wa mutane ba au miyahim ko ruwansu wani ma za ka ga wajen mashayar ruwan mutane mutum zai je bakin gabar wannan kori ya je ya salka a wajen fi sabilillahi ka kyauta wa ɗan uwanka ɗan adam baka kyauta masa ba ai mai kyama kan ma ba zai sake shan ruwan nan ba gara kishin ta kashe shi ka gani au ashjarin ko itatuwansu almusmira masu ƴaƴa yanzu mutum ya je ya buɗe lambunka ko kuma ka yi lambunka amma open body baka kewaye ba wala kowa gol shikenan sai ka je ka samu gashi nan mangoro manya manya ko gwaiba ko lemu da shauransu sai ka tawar wani ya je ya abun nan na bahaya a wajen bila adadi kaga ya bata maka rai ai to dukka an hana labarara wala birara ba cuta ba cutarwa musulunci kenan kar ka cuci wani kar wani ya cuce ka kar ka bata wani rai me yasa yace li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'ina salasa ku kiyaye wuraren da ake la'anar mutum guda uku albarazu fil mawaridi yin bahaya a hanyar ruwa wa ƙari'atu ɗari da tsakiyar hanya wasta ɗari shine ƙari'atu ɗari da tsakiyar hanyar da mutane suke wucewa wa zillu da ƙarƙashin inuwa da suke zuwa su zauna su huta kaga wani ya zo ya samu kayi ba zai iya tsayawa ba sai ya wuce da wahalansa gara masa ya wuce ya fi masa wannan bacin ran to idan fa mutum ya zo ya samu ko an san ka ko ba a san ka ba in aka ce wanda ya yi wannan abun Allah ya tsine masa to Allah ya tsine masa don annabi ya riga ya ce ka kiyaye wurare da ake la'anar mutum guda uku to tunda baka kiyaye ba ka sake jikinka har kayi abin da zai sa a la'ane ka kuma aka zo aka samu kayi aka la'ane ka to la'anar ta bi ka alhamdulillah to wannan shine sannan yace waqad warada haqiqa kuma an ruwaito daga wajen manzon Allah kazalika kamar haka annayu an tabarruz ta ta ashjaril musmira an hana karkashin itatuwan da suke yin yaya ana amfani da yayan yanzu kaman dinya ko abun nan ya sunansa ne irin kaɗanya ka gani ko kanya ko ba haka ba to irin waɗannan duka in dai ga sun yi ƴaƴa ko wanda ake cewa tursuja ko jinin kafiri ake cewa ko wai jinin kafirin ne ni kan ko daya ne ha to to sai a bar hausawa da hausar ko ba haka ba yawwa to wannan kenan to karka yi bahaya a ƙarƙashin wannan itatuwa tunda ana amfani da ƴaƴan itatuwa ka gani yanzu wani ya je in yunwa ta dame shi yayi in ya samu tursujen nan zai sha sai ya ƙoshi ni kuma yanzu haka in na gani sai in ji zazzabi ya lullube ni eh sai in ji kawai ga zazzabi yana damuna eh haka Allah ya yi abun ai eh abincin wani guban wani ka gani to wannan kenan na bakwai Allah ya takallama halin tabarruzi kada mutum ya yi magana a lokacin da yake biyan bukatansa na ɗan adam in dai ka shiga ban daki ba a son kai magana don mala'ikun da suke tare da kai dinnan kowa zai juya haka ya juya maka baya a lokacin da kake bukatan wato dan adam ka gani kuma mun riga mun sani kuma muna karantawa ko mun sani ko ba mu sani ba wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ka gani kowane mutum yana tare da mala'iku masu rubuta masa laifinsa da ladansa lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min kalfihi ka gani yana da wasu masu kare shi kuma guda goma duk inda kake kana tare da su ko a daji ko kai kadai ko da mutane ya fazunahu min amrillah ka gani suna tsare shi daga al'amarin Allah sai dai in kaddara ne Allah ya riga ya kaddara maka abu in abun zai same ka tunda rubucecce ne sai su koma gefe ya same ka don ba su isa su hana abin da Allah ya kaddara maka ba ka gani to saboda haka da zaran ka bude baki ka yi magana ai su zato za su yi ka gama ko idan suka bude suka ga ga kanan kana nan tsirara to la'anar ka za su yi shi yasa ba a son magana amma sai littattafan fikku suka ce sai dai in wani abu ne muhimmi wanda idan ka bari watakila za a rasa rai yanzu kana biyan bukatan ka na dan adam an ce ba a magana ko shikenan sai gagga makaho ya tashi ya tinkari rijiya shiru za ka yi sai ya fada sai ka yi ihu eh ta ihun ka bai da amfani inda sai ya fada ko ba haka ba ko kuma ga yaro yana rarrafe zai fada rijiya ka gani ko kuma wuta zai ci dukiyan wani ko za a yi wa mutum sata amma idan ka ɗan yi holo za a je a zo abun nan to sai littattafan fikku suka ce to za ka iya magana saboda irin waɗannan don ya zama dole ka gani amma haka kawai yanzu in kana biyan bukatan ɗan adam sai ka dinga taɗi to bayi da kyau to wannan kenan liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda cewar manzon Allah idza tagawwada rajulani idan mutane biyu suka tafi suna bahaya dukan su biyu kuma suna da bukatan dan adam din nan wal yatawara kullu wahidin minhuma an sahibi kowane mutum ya buya daga barin maganin dan uwansa ba za ku haɗu kana gani na ina ganin ka wai mu biya bukata ba ya za ka yi ma ka haɗu da dan uwanka eh ya tafi inda ba zai ji maka ba ba zai ga maka ba kai maka tafi inda ba zai ji maka ba ba zai ga maka ba magana ya kare ai mun karanta da farko ka gani amma kana ganinsa yana ganinka kana ji masa yana ji maka to wannan musulunci bai tanadi haka ba ka ɓuya ya ɓuya wannan kenan wala ya tahaddasa sai manzo Allah ce ba za su yi hira ba ba za su yi taɗi ba kowa ya ji da abin da yake yi ka gani fa inna allaha yamqutu ala zalik saboda Allah yana kyaman su akan wannan ku zo ku haɗu kuna biyan bukatan dan adam eh ku zo ku zauna kuna hira da juna kana ganin sa yana ganin ka kai ko baya ganin ka ma dai ba za ku yi hira ba ba ruwanka da abin da yake ba ruwansa da abin da kake yi kowa ya ba wa dan uwansa fili ya tafi inda ba zai ji masa ba ba zai ga masa ba to wannan shine abun da ya kamata mutum ya yi kamun ya shiga banɗaki kaga musulunci ya koya mana abubuwa masu kyau a nan ka gani saboda wannan abun da ake gudu kar a ga maka mutuncinka ne in ka zub da wannan mutuncin naka kuma kai ka sani amma musulunci ka ya koya maka duk abin da ya kamata a koya maka shi yasa musulunci bai bar komai ba sai dai in baka sani ba ko kuma ka yi karatun ilimin ka bai kai wurin ba magana ya kare to wannan kenan shine ya kamata mutum ya yi musamman addu'a ɗin nan da shigan banɗaki a koya wa yara yana da muhimmanci a gani don tun yaro yana shekara bakwai aka ce yana cikin shekara bakwai za a kora za a fara koya masa yin sallah ko ba haka ba to ba za a jira sai shekara bakwai din ya wuce za a koya masa irin waɗannan ba yawwa sai tashi da su ka gane shi yasa dole kana tare da yaranka kana dan zama da su amma kullum kai in ka shiga gida dai ga zaki ya shiga hatta ma awaki suna tsoronka kunne ɗin mere ko ba haka ba to baka sa yaro a jiki ba ya zaka yi ka koya masa ya zaka yi ka san halinsa ya zaka yi ka san da wa yake tare ya zaka yi ka san a ina yake wuni duka ba za ka iya fahimta ba ka gani kullum yaro ya ganka hankalinsa sai ya tashi saboda me yana tsoronka bai yi laifi ba ma yana tsoronka balle in yayi laifi kaga bai yi ba ai to baka da zarafin da zaka koya masa irin waɗannan abubuwa kuma a rinka koya wa iyalai saboda akasari ina ganin 90% na magidanta ba sa zama a gida ai mata su suke renon yara ko ba haka ba tarbiyyar ma gaba ɗaya kusan su ne ko ba haka ba to in uwan ba ta da tarbiyya irin naka ya za ta yi ta koya wa yaron ba zai yi ba to don haka dole ne fa sai an sa yaran nan a jiki da iyalin in ka sami manzon Allah yana hira da iyalinsa ba za ka ce ma iyalinsa ba ne a gani haduwa ake yi a taru mata tara a gani a zauna ana hira a gani amma ba wai yadda mu muke yin nan ai idan kawai mutum ya riga ya haife ka magana ya ƙare dole fa shi fa ka ji tsoronsa ba hana ka jin tsoron babanka ba dole ka ji tsoron babanka mana ko ba haka ba to amma ya zama mai mana amma kai kana jin tsoron babanka shi kuma bai koya maka komai ba ko ma irin addu'an da zai maka in ka mutu ma ba shi kenan ba mere do mere kenan wandu do hosere kaga bai yi ba ai to Allah reno to fi ma yambangi sai madda ta biyu cikin abin da ya kamata fil istijmar wal istinja abin da ya kamata mutum ya yi idan zai yi tsarki da duwatsu shine istijmar ai in ba ruwa ana tsarki ai ba ka ce tun da ba ruwa ba bari kawai yi bawali na ko kuma in biya bukatan dan adam na kawai yadda nake so ka tashi ba a'a ba zai yi ba in ba ruwa ma akwai duwatsu wal istinja da kuma tsarki don haka a sai tun da akan doron ƙasa kake ko ba haka ba kuma an ce ma a yi tayammama ma ba ruwan alwala ba da me ake tayammama ba da ƙasa ba to in ba, ba ruwa ba duwatsu ai ga ƙasa ko to za ka yi tsarki da ƙasa ai ko ba haka ba to ka ce ka ya to ai tun da ba ruwa me dame ne kenan sai ka tafi da abunka kana yawo da abunka to ba kai ka jiwo ba ka gani to don haka na farko Allah ya statmira bi aslin in ma ba ruwa da za ka yi tsarki da shi ko ba haka ba akwai duwatsu amma kuma kada mutum ya yi tsarki da ƙashi ƙashi baya tsarkake mutum kuma manzon Allah ya hana tsarki da ƙashi aurausin ko kuma kashin alfadari da jaki baya tsarki shine raus ba a tsarki da ƙashi ba a tsarki da kashin alfadari ko kashin jaki liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam la tastatmiru bi raus kada ku yi tsarki da kashin jaki ko da kashin alfadari wala bil izam ko kuma da ƙasusuwa duk wani dabban da ake yankawa akwai ƙashi a jikinsa ko? eh? tun da dai ba kurbana ne ba ne ko ba haka ba to amma ina kasusuwan suke ne ko ana cin kashin ma ne eh ba zubarwa ake yi ba akasarin kasusuwan a zubarwa ake yi eh in an faffasa ma irin na shanu da meme din nan ba don ta miya ta yi zaki ba na bosamtan mm waɗi ɗum waɗanta himɓe iye to yahi sodan kusel haako ko na non noon to fa innahu sai ce saboda shi ƙashi ka gane innan zadu iqwanukum min aljinni guzuri ne na ƴan uwanku aljani shi yasa ba za ka gani ba abincin aljani ne da kuma dabbobin aljanu shi yasa duk yawan kashin nan zaka ga babu kai dai tsotse ka yar ka tafi abunka ka bari wani zai zo ya dauki abunsa mai abu zai zo ya dauki abunsa to wannan kenan haka wala bima fihi manfa'atan haka kuma ba a tsarki da abinda ike da amfani a wurinka waka waraƙe kamar yanzu paper ko ganye to in ka shiga manyan littafin hatta ma paper da ake rubuta rubutu da e, e, e, boko ba so kai tsarki da shi mm. in ka karanta muktasar za ka samu irin waɗannan masai ka yi nisa ka kai gaga yanzu na ba a son haka ai ka gani ko ka ɗauki ganye don aka ce kowane ganye ka gani ma akwai sunan Allah a kansa kai ne kawai baka gani to shi yasa kuma ganye yana da amfani ko dabbobi ba sa ci baka cin dabba ne to wa nahwi da matara kaman yashi wala bima kana za hurmatin kamar umin haka duk wani abun da ike da wato alfarma kaman abinci wanda za a iya ci ko da kai baka ci ai wani kam zai ci ai to ya za ka ɗauka kuma ka je ka yi tsarki da shi bai yi ba duk wani abin da ka sani yana da amfani za a ci ko kuma a'a kai ba za ka ci ba amma wani zai ci to kar ka yi tsarki da shi wannan kenan li'anna ta'addulil manafi saboda wokin tare da abun da zai amfane ka wa ifsadul masalihi da bata abun da zai kyautata rayuwanka haramun haramun ne saboda haka dole ka kiyayi wannan na biyu Allah ya tamassaha ala au yastanji bi yaminihi ko kada mutum yayi tsarki da hannun damansa kada ya taba najasa ko kuma kada yayi tsarki bi yaminihi da hannun damansa hannun dama ba e, ba a yi shi don yayi tsarki yayi wa mutum tsarki baya sai dai ka riƙe buta ka zuba ruwa hannun hagu duk wani abin da yake kaskantacce ne dama da hannun hagu ake yi ko ba haka ba to ba yadda za a yi kuma ka taba sitiranka ko mazaunanka da hannun dama a'a da hannun hagu ake yi auya massa zakara hubiya ko kuma mutum ya taba al'auransa da hannun dama duka ba a so. Liƙaulihi sallallahu Alaihi wasallam saboda cewar manzon Allah, La yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi, ɗayanku kada ya riƙe alƙalaminsa da damansa wa huwa ya a lokacin da yake bawali. ai in ka duba yadda mai iziya ya siffanta yadda ake tsarki nan kusa-kusa ko ba haka ba to ba da fa hannun damanka ya ce ka riƙe alƙalaminka ba da hannun hagu ne ake yin saltu da naduru ai akwai saltu ko akwai naduru ai to da hannun hagu ake yi fa tatsewan da kakkabewa a hankali shine saltu da naduru ai ko da yake yanzu ba kowa yake yin wannan ba kawai yanzu dai kawai in dai mutum zai je kawai ya yanke dai fitsarin halattin ne in ya so in ya tashi kuma sai sake jin wani yana zuba ko ya taba rigan da zai je samu jam'i akalla raka daya kam da yayi ba shi ke nan ba ehe asali muhammadu a hautai a amada to me kai to muna da damuwan irin wannan to fa mu sani akwai saltu akwai naturu in ka duba iziya kuma nan kusa kusa ma yayi maka bayani yadda ake tsarkin nan ka gani kuma dole a yi bayaninsa in an yi shiru muka ce muna jin kunya mu ne za mu ceto ko ba haka ba to don haka fa ba da hannun hagu dama ake riƙe alƙalamin ba a'a da hannun hagu da shi ake kuma wanke wannan najasa in ka gama kuma yanzu ai akwai sabulu in ba sabulu kuma za a goga a ƙasa ko ba haka ba sannan a sake wanke hannu bare yanzu Allah ya sauwake mana ga sabulai ko ba haka ba kamun ma ka taba jikinka ma ko tufar ma sai ka wanke hannunka da sabulu ya fita pes kai akalla kusan 30 seconds ko kana wanke hannunka a gani sai ka tsaftace shi pes sannan ka tashi a gani to saboda haka manzo Allah ce kada ɗayanku ya riƙe alƙalaminsa da hannun damansa wa huwa ya bul a lokacin da ike bawale wala ya tamassaha min alkala'i biyamini kada ya taɓa eh mazaunansa kuma da hannun damansa ba a tsarkin mazaunai da kuma in mutum ya yi bahaya kenan ba zai wanke da hannun dama ba duka da hagu ake yi a gani kuma in ana tsarki ka gane idan ka tsuguna a nan ka yi bawalin idan ya ƙare ka gane to dole ka ɗan tatse sannan kuma ka kaɗe a hankali yadda ba zai taɓa ka ba sannan in ka gama kuma sai ka tashi ka koma baya can ka gane dama butanka yana can sai ka zauna a can ɗin in ka zauna ka gane ka ɗaga ƙafanka na dama dunduniyan ƙafan ka ba da ƙarfinka a kan ƙafanka na hagu to za ka ga sauran bawali yana fita to amma in ba ka yi haka ba sai ka tashi sai ka ji kuma kana jin bawalin yana damunka kuma zai sake fita a taƙaice fa muke magana ka gani sannan in an zo ana bawali ana tsarki bawali da bahaya to al'aura ake fara tsarkakewa kamun a koma a tsarkake wajen bahaya saboda shi wannan al'aura baya son wari-wari yana kashe shi shi yasa littattafai suka nuna ka fara da wanke alƙalaminka kamun ka koma ga dubura don shi baya son wari saboda haka mu iya tsarki amma in ka dai kana aji da ƙafafuwanka nan haka daram to fitsari fa bai ƙare ba karka ce ka tashi ko ka tashi ba banza ne ka gani ka je baka yi minti ɗaya ba wai ka gama har ka yi tsarki har ka fito zai yi fi sabilillahi to saboda haka yawancin abun da yake azabtar da mutane a kabari manzon Allah ya ce astanzahu min al-bawli fa inna ammatu azabal qabri minhu ku yi tsarki daga bawali fitsari kenan ka tabbatar ka iya tsarki saboda dukkan azaban kabari ma ya tattara kan rashin iya tsarki ne kuma muna mutuwa kuma za mu mutu ko yanzu kwananmu ya ƙare za mu mutu ba abin da za a fasa a gani to amma fa a kasari kashi casa'in na zaben kabari a kan rashin tsarki ne don haka wallahi mu koyi tsarki kuma shine ma farkon ibada kun ga ai da muka fara e, maganan tsarkin da aka ce mu dawo baya daga tsarkin nan kun ga ai da ruwa ma aka fara da aka gama aka nuna mana menene najasa sannan yanzu kuma ana nuna mana yaya ma ake yi kamun a shiga banɗaki to yaya ake yin tsarkin kuma da me ake tsarkin ka gani saboda fa idan za ka yi sallah tsarkin nan ita ce ma fa sallar ka gani amma kai da baka iya tsarki ba wake maganan sallar kama babu ai to Allah ya sauwaje ina ganin lokaci ya yi za mu kwana a nan idan muka sake dawowa za mu yi bayani yadda ake tsarki complete eh, yadda ake tsarki complete za mu yi magana to amma mu iyaye Allah ya nuna mana sati mai zuwa muna raye Allah ya ba mu lafiya to abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka karanta bisa kuskure Allah ya yafe mana alhamdulillah kwai tambaya na ban fahimci tambayan ba to ainihi kam dama ai ba za ka ajiye buta ma ko ai yanzu a kasarin mutane za ga in mutum yana tsarki gashi a nan yana tsugune ga butar tana tsugune ko tana da marfi ko ba ta da marfi ma dai oho wataƙila ma sai wannan abun nan ɗin sai ta yi tsalle ta fada cikin ruwan musamman irin wanda bai da marfi to me aka yi ni dai ban faɗa ba to ka gani ai kaga kai da kanka ba kace ruwa ya ɓaci ko ba haka ba amma da farko dama in ka je ma kai abun nan sai ka wanke hannunka ai hannun hagun nan kamun ka fara tsarki ma kwata-kwata sai ka wanke hannun hagun nan aka ce ka gani in ka wanke sannan sai ka zuba ruwa da hannun daman ne fa zaka dinga karkatawa kana zubawa da hagu kana tsarki ka fahimci magana to na fahimci inda ka buya ka fahimta ko yawwa me sirrinsa yana rage wari ka gani musamman yanzu a kasari ba su san ana goge hannu a ƙasa da ba ko kuma yanzu haka in ka gama kuma za ka wanke hannunka da sabulu din nan ba kowa ya sani ba kawai sai mutum ya tashi ya riƙe wandon haka kawai abunsa da rigan ya ɗaure kawai ya fito abunsa ka gani kaga gogewa da ake yi da ƙasan nan dama don ya kashe warin ne to yanzu kam banɗakin wani ma ya fi gidan wani matsada ko ba haka ba banɗakin gidansa kawai ya fi duk gidan wani tsada ka gani to ina ƙasar take eh kaga sai sabulu wai yawwa na tsamma an fahimta kwai tambaya to muna gani an gamsu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa Allah Ubangiji ya karba mana abinda muka karanta bisa kuskure Allah ya yafe mana Allah ya jigan iyayenmu da gafara Allah ya rahamce su Allah kyauta makoncinsu Allah sa mu kuma mu gama da duniya lafiya Allah ya sauwage mana al'amuranmu Allah ya biya mana bukatunmu na alheri Allah ya saƙa wa malamanmu da shehunanmu da alheri duk wani abin da ya dame mu Allah ya dame abin Allah ka sauwage mana lamuranmu tsadar rayuwa da fitintinun zamani Allah ka kawo mana sauƙi albarkan annabi da alƙur'ani ai salati goma ga annabi Allah raina bismillah babba amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Allah mai da kowa gida